الله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين فذكرى من شرري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau asabar ashirin ga watan zulhijja shekara ta dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in da hudu bayan hijira annabi alaihi salatu wassalam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da takwas ga watan yuli shekara ta dubu biyu da ashirin da uku miladiya idan ba manta ba muna cikin kitabu sala babu sifati salatin nabi sallallahu alaihi wasallam inda za mu tashi darasi na talatin da ɗaya hadisi mai lamba casa'in da biyu shafi na ashirin a wajen nuska malik ya hana abdullahi bin malik ibn buhaina an karɓo daga abdullahi dan malik dan buhaina radiyallahu ta'ala an Allah madaukakin sarki ya kara masa yadda annan nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam lallai annabi kira da aminta Allah tabbata a gare shi kana ya kasance إذا صلى إذا زي صلى فرج بين يديه yana buɗa tsakanin hannayensa hannayensa na wato da yake sawa wajen sujjada yana buɗe sangalalin hannunsa hatta ya zuwa bayazu ibtai har farin hammatarsa ya bayyana wani hadisin wannan hadisin yana bayani akan yadda Annabi alaihi salatu wasallam yake ajiye hannu yayin sallah sannan kuma ya nema nuni akan cewa Annabi alaihi salatu wasallam baya kimfida hannayensa kamar da hadisi yayi hani a baya kangalar jira'in hannunsa a kafa idan ya zo yana buɗe malami muwa da ya kawo shi ba har shi ne yake bayani akan cewa kai ka ce idan ya ajiye hannunsa dan karamin dan akuya zai iya ji ta gurin kaga wanda yana da alaka da mai yin sallah wanda yake sallah musamman liman ko kuma wanda yake yi shi kadai domin wannan sifar da aka faɗa da ajiye hannu nan gurin ya daga ba zai yi idan kana cikin mutane sai dai kawai kana cikin mutane abin da ake bukata kada nan take kwanta a kasa kamar da za mu ji a hadisin karfe nan kada ya kwanta nan gurin ne kawai zai zauna a kasa tafin hannu amma idan kai kadai ne ana bukatar kai abin da ake kira tahwiya tahwiya aka ce kiran sa fikihu domin irin wannan zaman da raƙumi yake ana cewa hawatil ibul ibul a larabci cewa idan raƙumi ya zo zama an za yana fara aji wato kafar gaba ne ko sannan kuma ta baya to wannan kudawa da zai ce tahwiya sai a ce khawwatul ibul to haka shi ma idan kai wannan ana kiran sa taqwiya ana buƙatar duk wanda zai sallah shi kadai yayi wannan domin ya cika wato tuba gaskiya domin tana nuna cewa ba ka kala a sallah don wanda zai zo cikin sa abun mutum yana nuna lalaci yawwa ko wanda za ka ya mun mace cikin gaba daya yana nuna lalaci a sallah wannan hadisi shine abin da yake bayani sannan wanda yake an ce an gano barin Muhammadar Annabi alaihi salatu wassalam to ba fa sunna bane suka ya gano Muhammad da rigar da arka da dan kawai ne dauka sunna ne kaga mutanen mu da fahimta eh kawai zai ce ya buri ga sadana a rika gana baba na balaga a idan ka ga rigar a kajara kaga wannan da ban za iya gani ko babban riga da babu wata mutum ya yi sallar shi kare za a iya gani amma ba wai ana nufin mutum ya zo lallai sai an samu da tsaro ne da saboda annabi alaihi salatu wasalam kai ne da farjalle ne da izari arida wal izar an gane mayafi ne da kuma farjalle shi ya saka to su kuma yadda suke tsorawa su yi kaga ana ganin mutum ya yi da za a ga hammatarsa to wannan shine kamar yadda al'adai suke yadda kaga al'adai na yi haka wato larabawa a wannan lokacin wani lokacin su ta wannan rijayi da izari wani lokacin kuma ta riga da wuri to shine ma da yake a wannan hadisin za mu koyi abubuwa domin al-ibdu shine hammata al-ibdan hammata guda biyu ne shi za a ce ma ibdai anan bayadu ibdai bar hammata ta dukki ake gani na farko an so mutum ya lekanta hannayensa da jikinsa shi ne daga mirfaɗansa an gane ko da kuma dantsansa da bar ƙasa ya nesa ta shi daga barin kuibinsa abu na biyu an so kuma wato ba a so ya shimfiɗa dangalalin hannunsa a kan ƙasa hadisin yana nusar da mu haka sannan ashe ana bibiyar ayyukan annabi alaihi salatu wasalam ba ayyukan sa ma koyi da su sunna ne abinda annabi ya yi ta Abdullahi dan Umar za a gaji ana tafiya ya tsaya ya kewaye dukiya ko dutse sau biyu ko uku sai su tambaye shi ne wannan sai shi na taɓa ganin annabi ya yi ko na san dalili ko ban sani ba sai na yi ba wani lokacin za a ga har kawai ya tsaya a guri ya tsaya a jira shi sai ya tafi bayan guri wani dutse sai ya kama ruwa ya dawo yaya yake ya taba gara annabi ya kama ruwa saboda ko ba ya duba wani yayi me yasa saboda ya wato ko da aikin annabi alaihi salatu wassalam su ta ba annabi haka ce to shi ne saboda haka ayyukansa da maganganunsa duk abin da ya faɗa koyi ce ne shi da na da ya ta ce har annabi ya bar duniya ta ko ibnu umar sai ta ga kamar annabi ne ya dawo saboda hatta tafiya zai yi koya tafiya yadda annabi yake takawa to akwai su da yawa cikin su akwai masu wannan sannan ma da yace mace da namiji wajen wannan sallah duk sai yi ba bambanci dan za ga wanda a cikin malami a cikin su sun sai ga mace to ake gaban ba ce cikin ta a nan ne suka kawo dalilin cewa an gano sallah me da ne yasa mata suke haɗe sallah kaba a sallah sai a ce kawai wani abu ya zubo sai nake wani muna tattauna nake to wani abu ya zubo ai sallah ta lalace gaba daya na jarawa da sai ya zubo da ba an ce kake zalla su kuma sauran malamin ke ce kaga annabi da yawa kan mun bari ya sallu kamar ai da muni usalli bai ce wannan ta maza ce wannan ta maza ba sai ta ce mutu rabi an bai da kyau ko to ita ma mace tana yin sallar ita kadai wannan zubar tana da in za ke so kaga ta kadan hijabi ko kadan bayani da za ta yi sallah sannan ya rabbu an yi kokari an saki zai kaza ko kuma a sa ba dan a fita daga duk sabani shikenan na a kauce sabani za a ga wasu babu babu sabar ma aka zo to sai a tattauta zai banda yanzu da ake yin zanin matsatsu iyaye mu da za ga zanin kado a ce ma dubu kaza ne an san adadin zani ba domin aka zo sallah za a kace wanda zai sauka kasar sai ya kusa ya kusa wato sai ya kusa dali daya shi yadda za a galla kaba ba za ta fito ba amma yanzu da za ga alisabe shi maza sun koma yin sinki yanzu ya ne ga ma sai ne jadda nan suna gaya mun yanzu na taga wani jadda ya ce ai ya jiji ke nake ya ya ce haka samari ne ke biya ya jiji eh yanzu ya jiji ne yanzu idan ka samu wannan yaji goma da kuke sa alaji ka kawo matasan nan mutum biyar ne za su tanka za ka sha mamaki zaka ja mamaki yadda ka ga wannan fitar din da mata suke yi yanzu duk maza idan suke yi kaga mutum ya sa kaya zuwa wata tumu tumu ba abin da ya dame shi kuma duk ya fitar da jinsin sa ya jibi ba tsakani da Allah ya jibi kai ba ka san ai ka zo da wani munkaran da sauri ya jibi kana sallar wani lokacin ma da kayi yin kuɗi shi za gaba a yi yin sujjada sosai ba domin ya miƙe za ka zai barki ko ba kwata da yaji biyu ne kake kallo na to yaji biyu saboda haka wannan shi ya kamata lallai a kiyaye gaskiya wannan abubuwan da suka shiga wani ci gaban mai aka rijiya suna mai da mu baya me yasa ba kusa ba to dai ce a to kaga wannan mace da namiji duk da yake ita ma mace ta zo aka zata amma na bude kiyar shi ma namiji in yana sallah shi kadai ko ni ba in cikin mutane ne kar ka takura mu ka zo gara ka dukkan babba ce jama'a su a zara su dora kan kaga idan cikin mutane ne ba zai yi ba amma kai kadai ne zai to shi sa malamai suke cewa a ta karatu kana so ya ma tasiri sai ka ina ake a fulayin in ba haka za ta samu matsala ya ake yi abu layi da tsaye wannan abin sunna ne amma bai yana da bukatar mura'at na wasu abubuwa kan mutum ya je ya yi mata matsala ko kuma garin sunna ya cutar da wani cutar da wani kuma haramun ne kaga in ya bawa tsakanin ladan da yake nema da cutarwar sai ga ya yi ciko maybe in ba ya samu ladan a baki biyar sai kuma sai ya yi ciko ya cutar da wani gaba ɗaya sai an sai an tebo bayan wannan abu da ya samu sai an tebo a wani ladan nata na wajen compensation abin da ya yi to shi sa sai kana gwamawa tsakanin alkai da kuma wani ta cikin magabata da muka ce imamu ahmad ibn hanbal ai kun ga karatun mu na baya mun fara cewa duk sunnonin annabi da ya sani kakaf ba wanda bai aiki da ita ba banda daya ita ce yin aikin hajji akan abun hawa ita ce aikin imamu ahmad ne bai ba amma in dai aka da daga je kan da musnad imamu ahmad musnad din da hadisi dubu arba'in da wani abu amma duk abin da ka karanta na sunna yayi kaga shi ya rubuta da hannunsa duk wani hadisi in dai sunna ce ta annabi imamu ahmad yayi banda guda daya in ka je kitabul hajji bai yi aiki hajji a kan ruwa ba me yasa me yasa kan ya cutar da mutane domin an yi yawa a lokacin ina ce ya ka kora ku ta kan da ba a je kun gane babban jihar yawa an yi yawa in ba kowa sai ka samu rakumin da sai kuma kaga har yanzu duk yadda mutum yake son koyi da annaba yana gaba mutum ba zai ya jera kuma har yanzu ya tafi su ba ba za su barka ba askar wajen za a yi kai wallahi ba za a baka ba ki saboda haka wayannan su ne abubuwan da ya kamata a kiyaye ita ma mace ta je ita kadai za ta yi wannan sallar ta yi koyi da wannan sunnar imamu ahmad yana shiga daki sunnar da ya ga za a cutar da jama'a ya yi ta ita kadai kadai ba kowa da yake sai Allah sai ya ce to yayi wannan ya dai gama da ita ya taba yi sai a wuce to irin wannan fahimta sai mutane suna da ita to zaka ga wato zaka zauna da mutane lafiya domin akwai karatu akwai ilimin zama da karatu shine bambanci abubuwan da yawanci ba mu fahimta ba karatu akwai ilimin zama da karatu shi sa da ibn ali ya tashi sauri ba mali sai ta kai gurin rabi'a to rai cewa ka je ka fara koyon ilimin zama da karatu ba karatu ba sai da ya fara koyon tarbiyya da ilimin zama da karatu sannan ya koyi karatu to shine malai yake ga mana to kun ga wayannan abubuwan da ana so ku koye su abin a abin da ya shafi sallah idan muka zo yin sallah yin wannan koyi ne da Annabi alaihi salatu wassalam shi wannan malik ibn buhaina din kamar da muka biya shi a farko abdullahi ibn buhaina abdullahi ibn malik ibn buhaina ko a ce abdullahi ko a ce malik ibn buhaina ita buhaina din sunan mahaifiyarsa ne saboda ana kawo wannan shi ana albahari da shi saboda malama in kaga mutum yana dangana kansa zuwa ga fadili to mutanen kirki kwarai kuwa in mutanen banza ne mutum baya so a dangana shi zuwa ga in yi jura a wani abu to za ka yana so a dangana shi zuwa ga wannan gurin ko ibnu taymiya ai ka kace ita ce shi sunan sa Ahmad ibn Abdul Halim ibnu taymiya al-Harrani saboda haka ibnu taymiya din mace ce mace ce to da ka ga yana da kyau yadda za ka kai kokari ka zama mutumin kirki haka muke ga yawa matasa dan ba a wannan bara cewa zama mutumin banza baya daukar lokaci baya daukar lokaci amma zama mutumin kirki ko sai kai da kirki ha yanzu nan sai ka sai rubuta littafin sannan kudin jimo da ajiyar sai ku yi mamaki kuma ba koyar haka ba sai dan ne zai mun wahayi ke sai yanzu nan zan zama professor a ajar Allah sai kun jawa ba sai za ka tiktok saboda shi wa inna shayatin la yuhuna ila awliyaihim liyujadilukum isa ina yawan gaya mata za wannan ba wai hadisi ko aya ba sai waje ban daga ba kowa zai biya saboda haka kai kokari zama mutumin kirki da nagarta shi ne ka burke amma ba zama mutumin banza ba yawa kuma shi ne abin da zai da na wa iyayen ka za ta ji dadi da ke shi alfahari da ke amma ba wai zama mutum banza ba a jannan nan lodi lodi za a yi sannan in na ga dama yanzu zai in je in samu budurwa riko sigara a hanya mu dole ita a ciki wannan sai ka ga ya mun yadda za yanzu wannan yana bukatar ka koya mun littafi ba na bukata kuma na ga yawo shi mata na ce musu abin da zan yi a gani a TikTok yanzu sai an koya mu wani abu zai kirkira da ba taba yi ba sai ka ga yana yawo yanzu za ka samu laiki na mutum dubu biyar goma dubu ɗari hamsin domin rage mutunci wai na abubuwan su ne Allah ya dace da ana ji maslama an karbo daga ji maslama da yake bin yaji shi ne da yake jibu da yaji wannan da yake bin yaji cikin al'aji mutumin basra ne mutumin iraki tabi'i ne yana cikin ɗalibai ana tsammani sannan kuma ya samu tabi'ai da yawa ya bibiyo su wajen saukan karatu sannan shi ma ƙananan tabi'ai sun koyi karatu da gare kwarai kuwa ya rasa shekara ta ɗari da talatin da biyu bayan hijira shi kuma ana san malik bin san waye shi a baya kale yake ta an ana ta bin malik na ga bayanin san malik a kanan nabi sallallahu alaihi wa sallam fi yusalli fina alaihi shin adam kira da Allah Allah tabbata gare shi ya kasance yana yin sallah a cikin takalman da guda biyu Allah shi ne faɗi faɗi takalmi buɗaɗɗe shi ne wanda ake ganin sama kafa ka shi ne hausawa ba wuce ke ce faɗi silibas ai turanci ne to silibas faɗi saboda haka annabi yana kalla da takalmansa kala na kada sai ce kwarai kuwa yana yi kaga labarin da ya bayar yana yi amma malamai in ka duba allaji na fidda'ima Muhammad Nasir Din Al-Albani da sauran malamai da suke bayani akan yin sallah da takalmi ya kace to kuma yadda ba musamman da su dinin albani da yin 2009 am 99 abuwa an gane ko saboda haka da yin sa wannan gabar sai da yi bayani cewa yake kar za ku kan bibiye ka kaje cikin masallacin da aka yi shi da kaje an gyara shi ka kai ma ya annabi ya rayu da takalmi sai da yi wannan bayani domin shi ya zo a zamani yace ku sani cewa zamanin Annabi masallaci har kashi ana yi a tsobar yace shi sa annabi yake idan ka tsobar din ka bi domin ta baya ce kun ga da babban da ai domin ta baya ce a wannan lokacin su ma da an sa kaje an gyara ya tsawatar da shi irin masallacin sa a yanzu ba za su baka ka dubo mutum da takalmi kuma ba za a bari ka tsobar da yawo ba shi ne bambancin kawai amma ne har yanzu yin sallah da takalmi sunna kai dai ba dole ba yaya idan guri ya kama gurin da sallah ta dai roƙe yanzu gaba ɗaya ko sallah ne ko ta juma'a ta dai zai ka ta kama kai sau ya kama tun daga nan har zuwa makabarta sannan an yi ruwan zau kuma idan ka shimfa da shimfa da kala ta lalace sai ka yi takalminka ba wanda zai ce ma dan ne babu guri biyu ya ɓaci sai ka yi da takalminka amma nan yanzu ka tashi shigowa ka shigo da takalmi cikin nan masallacin ko wanda ya biya shi ba zai kyale ka ba an fahimta da kyau ko yawa ko imamin da ya karanta da kuwa ne zai ji haba me ya ka kuma za a yi ba magana to sai da kaga ganewa idan ya kamata a yi amfani ne sannan abu na biyu akwai hadisi da suka zo banda wayannan da suka zo annabi alaihi salatu wasallam yana cewa idan ja ahadukum ila al-masjid falyanzur idan mutum ɗaya daga cikin ku ya shigo masallaci ya duba fa in ra'a dina alayhi najasatan ko qadran idan yaga kazanta ko kazanta a cikin takalminsa aw azan ko abu da yake jarwa sai annabi ya ce fa lan kawu ya fara zuwa ya goge ka ce sai ya goge kafin ya zo ya salla wani dan da shi ba sai ya salla ne to kaga duk da annabi ya warware matsala cewa a ko da abu sallacin nasu sai wanda babu kazanta a cikin najasa a cikin nasa ballan da duk inda zaka je a cikin ruwa ka tako ko da baka tako wani abu da rojo da wayi ba in sha Allah ta'ala za ka tako abu da yake mai kura da dukki kana shigowa masallaci a kafin zai dauka ko wari ko na abu da zai cutar da mutane an gane mu da muke sakin jimaki ko ina ne ka tako ko baka tako da dan adam ba ko da ke mutane ba a yi shi ka tako ka shigo da shi masallaci to wannan abubuwan ya kamata a kalla wata rana ana sallah sai ta bai ta da annabi ya cire takalmin ana cikin sallah kowa da takalmi sai kowa ya cire to na ga muku cewa annabi yana gani a sallah ta baya ana idan waye ce ne za ku cire takalmin suka ce ya rasulullah mun ga ka cire sai ce ni jibril ne ya ga mun dawa akwai na ta sai kowa ya ga mu aka yi jiri kaga yana nan akan bakar da cewa ku sallah da takalmin ku domin ya ce khalifu ne hu da wannan tsara فإنه لا يسلون في نعالهم ولا خفافهم كتابة يهود النسارة هم باكا سلا بتاكلين باكا يسلا لكبتي كيرن سلو لنسي to wayan na abubuwan ya kamata mu kalla kuma da yadda zaka gane cewa ana sallah ai har in muka zo sallar gawa da me muke kowa da zaka to ana yi kenan to kaga nan ba wanda zai zo ce ba ko sallar ne kaga a sallar gawa ko an yazo ko liman ba wanda kake kake yana cirewa kun ga ashe ana yi za ka in za a yi sallah a waje ba wanda zai ba ni shari babu to wannan abubuwan malamai su ya kamata a kalla akwai naman da ya mu wata rana da ke sai yana je wannan hadisin a a cikin da jirilin sare ba na mata yana fata cewa akwai wanda da yana bada misali cewa akwai mutumin da ya shiga wani masallaci a wani kauye a wani gari a zamanin da cikin tabi'ai ya shiga kawai sabu ta ta jiki kaga waye janyo ya janyo kansa garin duka suka ce kakanni a masallaci sai da suka kashe ya zo da wani abu sabo to shi da imamu shafi yake cewa wato karka mu'amalantar mutane bi kadiri a kodin yadda suke kowa idan mutum ya zo bai kai kadiri wato mu'amalantar shi da irin ilimi iya daidai sai ku zauna lafiya yawa a bayan tambaya ne ba to na kaji ya zo gurin komai yake da shi shi za ka ga wanda ya sanya ake karantarwa mataki yake ne baya da ko matsala to wani abu ya aiwatar da shi musamman in yana da rikila dalibai to za ka duk wanda ya aiwatar da wani abu to Allah wara za a fadanta domin ya ji to shi ke nan kowa ko kowa yayi wannan sunna a ranar shi ke nan zai ka ga ba za a jabace ta ba kuma mutum da mutum ya je zai gane cewa wannan sunna annabi shikenan bare da wanda yake abin sunna annabi ba amma mun al-insanu aduwwu ba jahila haka ce cewa mutum yana gaba da abu da ya jahilta cikin ka kuma in dai bai san shi ba to yana gaba ne to ita karantarwa ita ce gaba ko da yaushe an bayyana da kyau ko yawa isa idan kuka samu annobar wani abu da abubuwa sun shigo sai ka wani malamin yana nan wanda ya bude mun kai bude mana karatu a nan Dr. Abdullahi Ismail sai kawai zai ce ku je ku karanta kawai da kun ce ai matsala kaza da ta ku kuri kaza sai ce aje a karanta shi kawai kullun abin da yake magana sai a karanta domin shi ne maganin wannan illar karanta wayo da gobe wanda yake muguwar gaba da kai ma sai ya dina domin zai gane aje kaza kaza ne abinda mutane ba za su ko bai yi musu shi da baki da ka kawai ra'ayi da kake wada a zuwa ta ba sai dai su sallama ma da ba cewa fannin ka ne amma idan yana ganin su abokin ka kullum kana abu da kika ya kike domin duk tare kuke ku je kwallon ku tare ku yi kaza tare to amma ran da yaji a gaji yaji a je gaskiya ka faɗa wannan shine gaskiya abin da ya kamata mu lura da shi da kyau to kaga a wannan hadisi yana nuna da mu cewa na farko kwadayin magabata an gane ko wajen binciko ilimi da zartar da sannan shar'antuwar tambayar ma abota ilimi duk abin da baka sani baka yi tambaya kan mu zama irin mutane da muke yanzu mutum ya ce wallahi duk da ban sani ba kaza ne sai ya ja halakar da ya yi jahili sai kuma ya bada fatawa haka muke yi cewa duk da ban sani wato wallahi kaza ne wannan kuskure ne sannan ya halatta a kafa hujja da aikin annabi annabi yayi kenan ba ka da hujja ka ce aiki ke shirya ce sai kana dalili sai ka kawo dalili sannan hadisi ya nuna mana ya halatta sunna ne sallah da takalmi amma mun faɗi sharadai sai mutum ya yi muharaba mura'at ya kalli yanayin abubuwan da ya kamata wannan kuma yana nuna ma duk takalmi idan ka dage kana so ka sallah da takalmi sabon takalmin ka na sallah sai ka dauka sauka kawai sai sallaka a dai shi ke da kawuta ka huta kai zallan da kake so a aiki ka huta to ka gani ko zallan nawafil dinka ko wanda ka makara ba zo ku ji kai ba sallah sai kai abaka wannan jini ko kuma idan ka dauka zallan duba da ana waje da duba ka kai kada ka hauka ne kai kada ne shikenan to me ya dadi ba sai ka san wato matsalan mutanen mu za a ce abu kaza ya halatta mutum ba zai ya kai ba ya halatta ba to haka dole kai ba Allah ya ji kan malam Jafar yace kawai yana karanta mutum a kan a dorai sai da ya cewa wani ne ya tambaya ce ya halatta a miƙa wa mutum an yi bayani akan wucewa ta gaban mai sallah eh haramun ne sau daga hadisi an karanta hadisin nan na cewa idan ka ture shi ba da daji aku in yaki ba da tsulu ko ba inda hu ke dan ba da qatilu ba inda hu ke dan ka yake kin ka hanka da shi ya dawo ka yake sai wani yace akramaka Allah ya halaka to mika wani wani abu ta gaban mai sallah sai ya ba ku bai wani kawai sai kawai ta ku sai mika wani yana sallah sai ya ga matsalar ku kenan ba ku gane cewa wato halatti da kuma dole kai kawai haka kawai da ya dauki jabin wai da ya mika wai tunda an je ya halatta ya halatta ko idan wani abu da rura ta kai abu shi ya halatta ba to aka ce kai ba amma haka kawai wallahi sai dai wani ya ta tsalla kawai sai mika wani littafi yake to ai kaji matsalar ku kenan to wannan shi ya halatta daban wajibi daban yawwa iya halatta kana ajiye shi a matsayin wato hujjar ko ta kwana ran da kai abun wanda yayi ma in ka shi kake to ai ba komai yawa shi ne amfanin sa ai ba komai yin kaza sai kaza sai ai ba komai ya halatta da ya bukaci da dinki sai ka gaya ana ke ga kudu to wannan shi ne sannan hadisi na gaba shine hadisi Abu Qatada da Al-Ansari mun yi tarjuma sa baya shine Rabi'u bin Al-Harith Rabi'u ibn Al-Harith babban sahabi yana Rabi'u ibn Al-Harith ya ya rasu a shekara ta hamsin da hudu ban manta ba mun yi tarjuma sa baya sannan kuma yana cikin sahabbai masu falala kwarai da gaske wanda ya kaje wani wani zargi a Paris da zamanin da yana Umar haka na Umar yace duk wanda ya kace shi yana da tuɗi da malaman mu na gurin ce da tuɗi shine kayan cikin kafin duk abin da yake cikin sa da abin da ya hau in dai kare sai a cikin an babba to shine ya kace shi wannan da abu hadi da jari ne kware da anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kana yusalli wa huwa hamil umama annabi alaihi salatu wasallam ya kasance yana yin sallah alhali yana dauke da umama bintu zainab binti rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yar zainab yar annabi kira da annabi Allah tabbata gare shi umama ai gidan zainab zainab babban yar annabi alaihi salatu wasallam wadad al-as ibn rabi' ibn abi shams an gane ko shi kuma wannan abin as yana da alaka da annabi alaihi salatu wasallam ta wajen kakansa na biyu ko na uku shine Abdul Manaf ina ibn Abi Jamri ibn Abdul Manaf sun hada anan an bayyana to shi aka aura wa Zainab babbar yar Annabi alaihi salatu wasalam idan za ku tuno sirarsa kamar shekarun da muka biya sira za ku iya tunawa cewa da aka je yakin badar an kamo mijinta cikin fursunonin yaki da bai musulunta ba to sai matar da Zainab ta tura da sarka wuyanta ko kutunan a matsayin banza da annabi ya kalla shi wannan ai sarka dalili ku duba halacci annabi da yaro sarkan ba su yi gani wannan sarka dalili sai aka ce ai turo da ya kai sai ce to yana so a mayar a mayar mata da wannan sarka a ban mata sarka annabi har dalilin da wani duniya yana kaunarta matuƙa shi za a ko bayan ba da ba a taba ta ba a taba ta shi yadda yake sanna na aisha sau ɗaya ta zungure ta ta yake kina da layi ba ta ki kara tsallaka wannan layi saboda haka sai annabi ya kwance yake a ban mata sarkarta a baki a ba abin da nake so da kai ka tafi ka mayar mata sai kuma ka je yankin ka an kwance ka an kyale ka yace amma abin da nake so idan ka bata ka sallamo min ta ka dawo ina so ku kalli wani cikin cewa bai ba mutum da ba annabi yace a kyale shi da mutum kadai ya koma amma idan ya je ya sako masa ya kyale masa ya tafi domin ita musulma ce shi kuma ba musulmi ba lokacin da ya je yana zuwa ya ba ta sarka yake to kuma ga wani ya samu wani daga cikin bayi yake je raka ta a hanya ka koma gurin annabi alaihi salatu wasallam da Allah wata darasi ka koya amana tawa fitar da wanda ba musulmi ba abin da zai cika alƙawari abin da zai baka mamaki kai wanda ya je ya maka daidai yake kan ai mata ta ce kaza sai ai ko ta da dan aiki cewa a kula da ita kan wani abu ya same ta wani abu ke furi da kankara zai tsira cewa ya sallamo da ta dawo lokacin da ta zo ta gurin annabi alaihi salatu wasalam ta ga yanzu yana can shi kuma annabi yana madina shi yana makka lokacin da aka zo bayan yakin uhud shekara ta hudu ko ta biyar to bayan yakin uhud a shekara ta uku uku to ta hudu ko ta biyar a wannan lokacin sai annabi ya tura sariya sariya shi ne rundunar da annabi ya tura bayan to kuma a ƙa'ida yawanci idan kuka samu wani abu a irin wannan yakin ba zuwa ake a raba gani ba na kudi ba kamar yin na ga zuwa ba na ga zuwa aka zo raba aiki to da haka ne shi kuma Abdul Az mijin Zainab a daidai wannan lokacin saboda amanarta mutanen garin su Makka aka kawo masa kuɗi irin wani kuɗin nan da ko dai na kasuwanci gare ko kuma ajiya an tattara maka kuɗi da yawa ya zo an samu kuɗi da yawa ya dawo daga Sham su kuma wannan gariyar da aka je tura kawai sai aka kace da wayannan mutane hadda abin al'adu shi kuma ya zo da shi jama'a gaba ɗaya suka kwace gaba ɗaya da suka kwace kudin jama'a a hannunsa saboda haka ce dabara ce gudu to gudu wanda zai yi zai zarce ko ina ba zai yi madina ya kuma koma makka shi abin al'adu da ya madina duk yadda za a yi yin kunna kunna sai da ya je gama makka ita kuma da yazo kamar mata da mutum ta boye ai za ta ga yawa mutum kar ka zaki in ka zo gido mata da mutum kar ka zaki in ba ka ba ba ka kunya Allah yawa kai ta ka don kan kai tabi haka wani ba da yana Abuja yanzu muna da tattauna wannan matsala yake ni zan gaya ma wannan yace ya zo ina gaya muku wallahi sai na daure ka shiga lauya sai na daure ka wallahi yadda ya gama ya za a kai gobe ce ne saboda abubuwan da zo ta faɗa abubuwa kala kala yace kawai yana zuwa kasuwa ya rada ba sai ganta tare ba suna sun yote ba nace ai bai san gaba da sai ko ta kunna ta dai na fito da shi ba nace to ya kai yace wallahi ku yayi nace ai ni ne kin zuwa kan wallahi ga kada shi sai ana ba ka hakuri in kika tsara kawo mun tsara Allah zai rage ya bai nake to ba a zike saboda lokacin da za ta zo ta je zama ya dace ta kwashe labari ta ce duk kaci ne ba za ka gaya ba ka ba a hankali kowa ka ta bashi hakuri tana da rauni to ya mace ta wajen rauni eh tana da rauni dole ka taimaka mata domin ayar da ya faɗa irin a tafsirin mu na sati uku bayan mun faɗa cewa ita wato ba ta iya bayani aw man yana shi'u fil hadiyati wa huwa fil kitani tana da gaskiya za a zo bayani ta sabu ba ba za ta iya ba to irin wannan abubuwan za ka ce maka to kaga Zainab sai ta boye mijinta an zo an yi sallah duk an kawo wannan abu an zo an yi sallah a masallaci kawai sai Zainab ta leko sallah addu'a sai da Allah ina da magana an yi da sallah sai ina da magana da Allah akwai wato mun da gidana mijina ya zo na ba ki kariya kuma ka'idar yaki ai a jarki ban a jarki ya ku hali duk wanda ka ba kariya a musulmi duk kankanta ka hali za mu zo kansa to ba wanda yake taba shi eh ka ba ki amnesty da kai masa wannan ba ne taba shi saboda haka duk ina neman alfarma na ba ki kariya ce abu da take sai annabi alaihi salatu wasallam ya dago ya kace shi to jama'a wannan magana da kuka jin tana yi yanzu wannan shi ma yake kanka sai kuma mutane su dauka cewa annabi ya san ne ya fito sai wallahi ya dauka shi ne zaka ne da ya fito ya same shi sai ce ya rasulullah wannan bawan Allah ya karbo dukiyar jama'a dukiya da yawa a hannunsa ta amana saboda haka ba zai iya komawa ba yanzu za su ɗauke shi mutumin banza kaza kaza kaza sai annabi alaihi salatu wasallam ya kira wannan sabta a tariya domin kudin su ne yanzu ba na kowa bane sai da ina neman alfarma yanzu alfarma yake ba sai suka ce ya rasulullah umanni dai ce a ba umanni bane alfarma ku nake ne ba a bayan maza ke ne ko ma ne ko suka ce an gama saboda haka aka ɗebi wannan dukiyar aka bai shi ya ba gaba ɗaya koma madina a makka yana zuwa ya tattara jama'a gaba ɗaya kowa ya baki dukiyarsa sauran mutane da bai ai wannan abin ba suke ta mamaki bayan sun karɓa kowa ya karɓa sai ce duk kun karɓa eh sai ce to ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah ya haka kuma yake ai da kan musulunta a can ne su ɗauka cewa don wani abu na musulunta amma yanzu kun gana zo gaban ku ba ma wanda ya sani to shine annabi ya aika mata matarsa sai aka mai da aura shine malamin suka ce kun ga wato ba ƙara daura wani auren ba ana aka samu hukuncin cewa idan an samu matsala tsakanin mata da miji idan ga musulmin da shi ma yazo musulmin da ba sai an ƙara daura aure ba amma bai musulmin da wanda aure ya rabu to wannan shine abin as shi ya danyo muka yi wannan wato bayanin sirkin annabi alaihi salatu wassalam mutumin ke to shi ne yake cewa to wannan yar da ake bayani yar su ce yar Adila kuma yar Zainab mun ce Zainab ita ce babbar yar Annabi alaihi salatu wasallam ga wata ke da nana Fatima to sai ce bai za ka ga da waga'a wa huwa hamil umama kaga ni mun ce yana dauke da umama ba umayma ba umama an gane ko bintu zainab binti rasulullah sallallahu alaihi wasallam me yasa aka ba ce bintu abul asba domin daraja waye ta daraja in aka dangana ta zuwa gida annabi sai daraja ta fi fitowa yawa sai ta fi bayyana wani abul as bin rabi'a bin abdul jam kaga shi kuma ai muzafu ilayhi yawa fa idza sajada idan annabi yazo yin sujada wa za'a hadi ajida wa idza qama idan ya nike zai kuma dauko ta a hannu kaga dan zaka koyi durus da yawa an gane ko za koyi da rasai da yawa abin da zamu koya na farko shine wato ya halatta daukar yara yayin da ake sallah ya halatta an gane yayin da ake sallah don wanda zaka ga wani yana wata mata ta kawo uwa wani malamin mukara cewa mijinta bai taba daukar ɗansa ba har ta girma wallahi shi ba ya daukar yara ba to kaga nan an ga ma annabi yana daukar yara wani mutum dau da kai ma idan yaro yana ta kuka ya halatta ka rika daukar sa ka aji lokacin da ka zo yin sujada a ruku'i ka aji idan ka dago da akwai yara masu masu da jini da yawa masu taba idan yaro bai taba ne ba zai ga ba ka aje shi kai sallah za ku ga mata suna fama da irin wayannan yara idan zai yi agoya shi ba zai yi wato a dauke shi a hannu in an zo da wani ka an aje shi a kasan ba kuka zai to kaga wajen da dole ya hakura ya yi yawon nan kukan an dago a ɗauke haka za ka ba ba ya halatta sannan malamai suka ce a nan ne ake gaya ba ba wai zan gani idan yanzu ka zo kana ganin yaro yanzu yaro ya zo kace ita ko dai bai fada shi ba haka ce ba wanda ya gabe ka ko mutum ya je ba ku da abi ko mace ba ba ko da su ba shi yara ba ta fada shi wai za ka kawai ke sallar kan zaka yi malamai suka ce ba ka bukatar wannan in dai ba bayyana kai cewa fitsari akai ba ko ka gani ba ka bukatar wannan la tasalu an ajiya an tubda lakum yasukum saboda haka ba ruwan kankan akwai masu wannan tambaya cewa kaza an yi kaza ko yaron nan ko dai yayi kaza ba ba ruwanka ko a watsa ruwa kamar yadda muka biya a baya kawai ya taba kai wai sai ka tura a tambaya a gidan ruwan mai wai za ka kawai ka tafi akan ruwa ne kawai ya taba ka a ce ta ta bayyana sarkin tsafta garin zuba eh to wannan shine kaga shi ne malamai suke faɗa cewa shi inda yaro yake mai tsafta ne kawai domin mafi yawanci iyaye za ka tuna wannan kokarin sai dai ka dawo mace ka samu amma ba a barin yaro wato cikin da musamman wanda ya fara takawa ana yawan ɗaukar sa to iyaye ba ka barin su da domin sun san wani zai iya shigowa ya ɗauka sannan hadisin ya nuna mana aiki a cikin sallah mutukar ba yawa yayi ba ba ya ba da sallah domin sun kasa aiki gida hudu to al'amalin da yake baya ba da sallah an gane ko kaga ai aiki ne daukan yaro a aji a kuma dauka a bai dai aiki ne wannan amma bai ba da sallah ba an fahimta da kyau ko to wannan shi ne sannan hadisin ya nuna irin yadda annabi yake da tausayawa da jin kai da kananan yara sannan ya halitta a yara su shigo masallaci kanana yadda muke yin yara su da za ku fitan gida ba daidai bane kawai abin da za a ga yaro ya yi wasa sai a kira shi kaga wannan gurin ɗakin Allah ne ba a wasa haka za ka gaya ba a nan ɗakin Allah ne ba a wasa in sha Allah zai wuce ya kuma yi ka kuma gaya ba to zai gane cewa masallaci ba a wasa an fahimta da kyau ko yawwa da wani za ka gau sai kuna sallan ba kun yi shiru sai ka ji ya fara waka ko ka ji yana da jiji kwarai kuwa na je da yaro masallaci sai da aka yi shiru yarin ya ce kowa ya shiru ana da ya ce sai take dariya ba ta zafi da karfi nake nan wallahi kuma sai da na janyo da na rufa wace kowa yana da karatu da ya ce tana dariya ba ta dariya da irin wannan ne cewa an yi zartuwa nan ba a magana shiru ake a wajen da ya kan an cika wallahi kawai sai wani ce inna lillahi wa inna ilaihi to wannan ji ne to kaga ya halatta a jirin su masallaci to sai dan su gane girman wato ɗakin Allah hadisin yana bayani akan cewa lallai a danganta ta zuwa ga wanda yake falala idan ka kace in ba ka kace ta fika karatu ma ta fika martaba ba lalabi bane dangana ya ji dan gidan wanda ne farai kuwa domin gaji mun samu daga magabata har a yanzu mana ai ta nake walabi bane har a yanzu kai yanzu kai sakaci da wuce ka ai na ga ma ne karke bari ke sakacin da za a rika cewa ai gidan wanda kana da rai yawa wannan irin rigima in ka bari ta wuce to wannan shi ne na mujalla ramatu bare kuwa mujalla ramatu mujalla muhammad aka yana da gado zuwa ne zuwa ga ramatu yawa to wannan shi ne hadisi na gaba wace hadisin da wai suke kawo wa za ka ana kawo hadisi wai dan dibu mataji da kum tibiyanakum bai inganta ba za ku zura ta hawo ku ne kan da yaran ku daga masallaci ba ki da azali kwata kwata ba shi tsarewa annabi ya dauki a wata rana da alhakan ya tashi abin ba sai da annabi ya fita da yawo bayan sa doki ya rike masa doki aka ga annabi ya rike a sujada har sai da wani dago da ya ga annabi yana nan yaro ne aka ya koma to kaga ana zuwa da yara masallaci alhassan wani wuce annabi za zuwa da su masallaci da wannan shi ne hadisi na gaba an Anas bin Malik radiyallahu anhu an annabi sallallahu alaihi wasallam qala annabi kira da Allah tabbata gare shi yake ya tadilu fi sujud wala yasila ahadukum jira'aihi fi saqal kalbi annabi alaihi salatu wasallam yake ku daidaita a sujjada ku daidaita a sujjada wala yasila ahadukum in jira'aihi kar ka yanke rika shimfida dangane da hannunsa in bi saqal kalbi irin yadda karnuka da dangogin da suke kimfuna kafafuwan ko hannayen wannan mun yi kimfuna a baya an muka kawo su a biyar da malai suke kawo an ka duba kiro da aka yi tafula nan za ga ƙarshen irin sun ko gaggara su lalam ne ya kawo a cikin abiya ɗin baiki ne guda uku cewa idan na an hukumna lil salati fa innana نهينا عن الاتيان فيها بسكته بروج بعير والتفات كثعلب ونكر ونكر كراب عند ذئن التحية شيء وإجعاء كلب أو كمان إجراء وأجناد خير خير عند ذئن التحية كم في سجود الفريضة لأنكما عند ذئن التحية سوى إذا مكمل من كلام الله أنا أبو هو كده من بيوانا كاتشكا أبايا nuhina an al-isyan fiha bi sittatin an hada abu zuwa da abubuwa gida sai ke buruki bayani durkuso irin na dabbobi mun faɗi mutum yayi durkuso irin na dabbobi an yi zabani amma muka ce shine mutum ya tafi da gwiwa duk da cewa sun dawa hadisin wa'id bin hujr musamman ibn bas to usaini kaga su suna fadawa da wannan hadisi hadisi Abu Dawud amma hadisin da Risala ko maganar da Risala ya kawo ba a Risala ta bi karfi cewa wai ba su da yadai da arba cewa za ka tabu karin gumi kasa da tafukan hannayenka sai dai idan ka ga wani ya tabu da kuiwa ba laifi bane kan kai wani tsari sai dai wani ne raji wanda ya buji ne tafiya da hannu shi ne kawai domin su ma sun dauki hadisin suna in ka duba shi da talatin nabi na bilbas ka ga ya kawo a ciki to sai yake لإلال الاتيان بهذه سكة البلوك بعير تلك سركم والتفات دويوي كتعلك لإلا بلا ويوي أسلا بسين رقا ويزا نقول لدوان بيجبو جا ويزا بيجي ونكر قرابي تتكتكم كرتيا الله أكبر قوي بهذه كرسي كما تقوى وانا بيانة وعسلا في سجود الفريضة a cikin ta farilla har da na bulan ba domin sallolin na bula kawai dan baitin su ne da ya ba wannan sallolin na bula da su ake cike na farilla an gane ko ku sai ce wai jari kalbi da zama irin da irin da kare zaman kare mun faɗi wannan fassara ji ce mar ko dai wannan zaman da ake kafe kafa wanda muka ce har alaji yake irin zaman da liman yayi amma muka ce ya halaka idan za a koma sujjada ce Allah ta abake nayi amma gurin dariya ya halaka an fahimta da kyau ko to shine yake aro kalbi zaman kare ai shi ma za ka yi na wannan zaman ko kaga ya zauna ya haka yana kallon mutane to shine yake hari ko kuma zama irin na yara wanda za ka an zauna akan mazaunan aji amma an tafi kamaguwa kun yi haka ku fahimta zama ne mai wahala amma yara suna yi wasu wasu kuma su ma suna yi ko a sallah to wannan shi ma bai halatta a sallah shine yake hawo kalbi au kabati fira'i nabiya ko kuma yake kare yake din fada dangalalin hannunsa shine da muka faɗa kazo sallah karka take nan take kwanta nan ake su iya dabun hannu ne kawai ko da baka yi takwiya ba to lalle dabun hannunka kawai ake bukata banda kada hannun kai da yaran ki kana tafiya da yaro masallaci yana yi karka nuna maka karka sabar hannu karkashi cewa ba a ga hannu har ya saba sai ce wa ajnabi khayli inda fi'li tahiyyati da kuma wato motsa hannu wajen tayyiya mutum ya rika yin wasa yadda wato ko da wakai suke motsa gila mutum ya dawasa da hannunsa an fahimta da kyau ko wayannan shine abubuwa shida to shine abin da malai yake to wala yasuda ahadukum bira'i kada ɗayan ku ya jimfida jira'insa in bi ta alkal irin yadda kare yake abu na farko da zamu duba to shikenan ni ma na gaba an gane ko hanya buka jimfida ta buga hannaye an ce wani lokaci yayi kada kai kamar kekeniya da dabbobi wajen yin sallah ina ganin za mu sai abubuwan da muka faɗa daidai na'am Allah ya ba mu ladan da wanda muka yi kuskure Allah ya yaje mana na'am haka kwarai kuwa kaga alaji yake magana sallah da takalmi tawafi da takalmi ba da ake da sa'ayi ai kaga magana da aka yi kenan bambancin fa tawafi da sallah kawai magana kwarai kuwa bambancin tawafi da sallah magana domin kaga ba tawafi sai an yi alwala shi za ka ce wa mace kada ta yi tawafi komai za ta yi a aikin hajji da umara ban da tawafi ita har sai ta yi sarki komai za ta yi da abin da ake aikin hajji ita ma za ta yi abin da ya rage mata kawai da hakura ran da ta yi sarki to sai kuma ta je ta yi tawafin ta ta yi sallah raka'a biyu domin bayan tawafi ana sallah raka'a biyu a ga maqamu ibrahim da ka'aba a gaba inda dama babu kawai kalli ka'aba kai sallah sai da dama a duk gozo wanda yake umara zai samu wannan dama musamman ita ba ba ta umar ba ta azumi ba ba cika ba to za za ka samu wannan dama ka je ka ga ba ka Ibrahim da Ka'aba a gaban ka sai sallah to wannan ne kawai ba za ta yi ba an fahimta da kyau ko saboda haka ya halatta ya halatta a yi tsawafi da takalmi ka ga mutane ba laifi wani mutum da cire da daidai ne za ga an cire a rufe amma za ka ga ko askar ka taɓa ganin askar na zuwa sai cire da maka ba wani askar girma da azimu da ira da ayyul lahi girma ma jingira ce da Allah ba ku ji tsirai sai dai ka ga da maka anan ya ne tsirai ki gaba ɗaya su zuba shi sa mutum yake jowa da takalma duk da cewa da yawan mutanen mu su jowa da shi za ga a haɓa da ake rikewa ko mutum ya saure shi a jikin jikin ko a ga aljihu idan ba irani ne a jikin ta ba dai shi bane in mutum yayi da takalmi amma karke a hannu ma yayi shine duk da cewa zuwa nan gurin kaga wannan da shi ma za ka kai ai babu da shi wane mutum in ma kalmar da shi kafin ka ciyo sun jayi wane mutum to wannan shine abubuwan da kafin da manta akwai rasuwa da aka yi nan makota Alhaji Abdullahi Sale yau ga ziyarar jiya da dare an kai shi yau da safe muna kai iyalinsa gaba daya muna yi musu ta'aziyya daga wannan masallaci mai albarka a maimakon masallaci da iyayen masallaci muna mika ta'aziyya zuwa ga iyalinsa muna roƙo Allah madaukakin sarki ya haɗa kawukan su Allah madaukakin sarki jinyar da ya yi ruwa Allah ya yaje masa Allah madaukakin sarki ya sa iya bakin wale kenan wannan shine a dukule akwai tambaya da aka turo cewa tambayar ma muna da lokaci sai ku kalla don fara da tabaki alai garba ko ta takarda bari fara da wannan ina gama shi da wukan idan mutum zai yi sallar farilla to to ban dai ban sai su sai wani ya cewa idan mutum zai yi sallar farilla guda biyar oki a wannan lokaci ake yin sallar nafila ai mun yi wannan bayanin a baya azhar ana yin hudu kafin azhar kafin a sallar azhar ko bi sannan biyu bayan azhar ko kuma biyu kafin azhar hudu bayan azhar ladan din ita ma kafin ta ai hudu akwai hadisi da wannan sai ita bayan kafin ta ake ba bayan ta ita kuma magariba kana da dama kai kafin da bayan idan limamin ku baya bayarwa da wuri ya halitta kai sallah raka'a biyu kafin magariba in kuma sai da ka zo ne da in sallama ake ana gaba a doji za a shiga sallah to sai bayan da lafiya domin akwai hadisi da annabi yake sallu qabla al-maghrib sallu qabla al-maghrib sallu qabla al-maghrib da annabi yake liman ta ku yi sallah ga raka'a biyu ko ku yi sallah kafin magariba ku yi sallah kafin magariba da uku sai ce ga wanda ya so ba dole bane to kaga liman ba zai shigo da wuri ba sai ku yi ba daya ake tarkwai tarkwai ake wai ina liman a'a sallah ake yi sallah ake yi lokacin da aka hana cewa wato ayi kada ayi sallah shine lokacin da rana za ta faɗi amma in ta faɗi ana nafila domin wasu suna janyo lokacin su ɗauka a'a da zarar rana ta faɗi ana nafila ko liman ko da ya kira sallah ko bai kira ba za ka iya yin nafila wannan shine saboda haka shine ijaba haka kafin da da baya wannan shine lokutan kawai ya ce ba a yi da sai a ba sai kuma in ba sallah sai yi a sai yi a da yake kira da kadar faji karasa ba shine bayan ka zo masallaci an da sallah kuma baka yi gida ba to ya halatta in yi shi bayan an kidar kai raka a gidanka ya halatta to in ba wayannan ba ko sai ana yi gaba da baya wallahi wa'ala sai wata kamar an ba ni wata kaddara nan yau wannan yana tambaya da Allah ya masa bayani akan tanzihin bayan sallolin farilla goma ne ya fi inganta ko 33 biya inganta ya halatta kai goma goma wata ran subhanallah goma alhamdulillah goma Allahu akbar goma sai dai ga ba wannan karaja la ilaha illallah wa la ilaha illa lahu ba ya halatta kai cikin biyar kana hudu ke da ba cikin da biyar biyar sai kama irin goma goma ya halatta kai talatin da uku uku a na talatin da hudu kai la ilaha illallah wahdahu la sharika la ya halatta kuma kai talatin da uku uku a na talatin da hudu kai kai talatin da hudu kai gaba kai Allahu akbar kun fahimta to ya halatta duk wannan hudun ya halatta saboda haka wannan shine wallahi wa'ala na'am daukan yaro ne yanzu dali abinda malamai suke faɗa akan wannan matsalar shi idan aka dau yaro idan a cikin bambar da ba matsala da ba ruwan domin kace da cikin bambar a cikin cikin zama akwai abin da yake bambar a yafi fitsari ba ko ba haka bane yawa kuma kai ma haka bai da kake magana fitsari cewa shi wanda ya zo ya dauko shi shi ma a cikin zai akwai akwai abin da ya gogo da ba ko saboda haka tunda arzai yake ba ko yadda ke idan yayi fitsarin ya dubo sai ya wani lokaci to a ji a gyara a zo a sake sallah idan kuma babu ya da wani lokaci an fahimta da ko da zai ba da dama a yi wannan cewa kana gama sallar lokaci ya fita cewa ba sai ta sake sallah sannan wasu ba da yake za ta je ta sake sallah ta zo ta dora za ta gyara sai ajiye wannan abin da aka bata ta dora abin da aka bata shi gani ne bata shi gaba daya ta ajiye shi ta dora wani sai ya ga ajiye ta dora ta uku da ta hudu haka ba da suka ba da wannan cikin Allah ta yi amma abin da ya gudun gudun kar a rike kai sau mataki kafin a shiga sallar a sa babban ya gama kudarin sa sai dai ka danye bar in kaga yaro amma ko kuma mara kyau in kaga fitsari ya fito to mara kyau ko kuma ya kada ko kuma ya fi karfin bambasin yawa idan aka samu wannan fitsarin da yanzu lita guda ne saboda haka wani ka bambasa karu koya ma fitsari za a yi ya kamata ya zauna yalla bai wanda ya yi wanda ya yi kina ya magana da kuke shine shi ma alai garba magana da yake lokacin da bai ya kare to ya kare da kabo bisa shi kenan shi kenan wanke shi zan shine ai magana da ni to an da ruwan lokaci da abin da kake ba maliki ya ce wato a adadin lokaci kan ta wannan gobula duk abin da kake sun ce a adadin lokaci to ana da gobu ta haji ne takewa shine kawai gobula duk abin da kaje a adadin kana biyawa an je a adadin lokaci to an so ka yi in ba kai ba yayi wala wa ala irin wannan shi kuma abin da nake kullun jawar da nake ba iyaye mata a kauce wa gaba da kawai a huta wala wa ala ban larura ta fado to ana da cikin da za a magance ta abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladarsa wanda muka yi kuskure Allah ya yafe mana karatun da muke yi na laraba har yanzu ba mu sa wani littafi ba tukunna muna ta bincikan littafin abubuwan sauran gurare da muke karatu kawai su zamu amma na laraba babu insha Allah ko kuma karshen wata ko a kamun jana'i zabi na a kamun jana'i zabi kenan amma na dauka yana na a karshen wata to za mu yi akawun jana'i zabi ne zuwa insha Allah amma dai ba za mu zai zama rakila ba gaskiya muna roƙon Allah da sunan sa jawawa da kuma sa wadaka Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ke ka ba mu ikon bunja Allah ka nuna mana kariya kariya ke ka ba mu ikon guje mata musulmi mara da lafiya Allah ka ba su lafiya mu da yake da lafiya Allah ka inda da lafiya mu kiyaye mu da suka riga mu gidan gaskiya da malaman mu Allah ka cikan su da gafara idan ta mu ta zo Allah ka sa mu fita da kyau da imani duk wanda suke mana wasiya da addu'o'i na alkhairi Allah ka biya musu bukatun muna roƙon Allah da sunayen sa jawawa kasar mu Allah ka zama da lafiya shugabannin mu Allah ka yi riko da hannayen Allah ka sa musu tausayi ma cikin zukatan muna roƙon Allah da sunayen sa jawawa kun ce rayuwa da talauci da ake fama da shi Allah ka yaye mana muna roƙon Allah da sunayen sa jawawa waɗanda suka sa aure a gaba da waɗanda aure suka ko a gaba Allah ka shiga da wani اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم